bismillahir rahmanir rahim siflana aklahu sallallahu alaihi wasallam siflana aklahu kasbanta mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci sallallahu alaihi wasallam ja jawabi kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa lil akali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna dan ya ci abinci jasa ala rukubatai yana durƙusawa ne bisa gwiwoyinsa ba zama yake sak ba durƙusawa yake wawaro a baɗina ƙadamihi lissura ala zaharil yumna ya ɗora cikin ƙafarsa ta hagun bisa bayan ƙafarsa ta dama wato ya haka kenan wannan ƙafa ta hagun ita yake ɗorawa a kan wato cikin ya ɗora haka sai ya zama nan yana kan wannan kenan wannan shine na hagu nan shine baɗanu ƙadamihi yumna nan kuma shine zaharil yumna to wakana ya kasance yana cin abinci da yatsunsa uku a ta tsakiya wasababa da sababa mai binta da babban yatsa wajen cin abinci baya sa wa'annan yatsun ƙanana guda biyu manzala sallallahu ya kasance yana siƙe yatsun nan nasa guda uku da yake amfani da su wajen cin abinci bisa jerin nan da aka faɗa sai ya fara suɗe wannan ta tsakiya sannan ya suɗe wannan sannan ya suɗe wannan babban yaro
wa kana la ya'kulu illa inda shiddati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci sai sanda ya ji yunwa yunwa ta tsananta gare shi wa kana ya'kulu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin duk abin da ya samu wa ba zan mada'aman bai taba cewa abincin nan ba daɗi ba bai taba zargin abinci ba da ɗai
wa kana aktara da ami tamu
a dabino da ruwa sun kasance su ne mafi yawan abincinsa wallahamu a haɓo ilaihi min gari nama shi ya soyuwa zuwa gare shi fiye da waninsa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nama yana ƙari a jin masu ji yana ƙari a jin masu ji ƙara ya kasance yana son dima yana cewa shi jima yana karfafa zuciyar da take cikin damuwa
wakana ya akulu biya manzala sallallahu alaihi ya kasance yana cin kabewa ko da gurasa ko da sukari wani wakacin sau da yawa manzan Allah ya kan ci kabewar tare da lubiyar dabino yana son cinya da karfata daga jikin akuya ajuwata yana son ajuwa daga dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajuwa dabinan da yake ajuwa asalinsa daga aljanna ne ita wiƙatun kariya ce wajen natun garkuwa minas sunni daga sunmu guba wasu ko sihiri ko tsafi wakana ya laƙun kaskata manzala ya kasance in ya gaba cin abinci yana siɗe akushi yana siɗe akushin da ya ci abinci yana cewa ƙarshen abinci a tsawo barakatan shi ne mafi yawan albarka
walam ya kuli suma manzala sallallahu alaihi wasallam bai cin tafarnuwa wala libasa haka nan baya cin albasar wala lukuma haka nan baya cin algarif wakana ya laku a sabi a wasu sallallahu alaihi ya kasance yana fiɗe yatsunsa har sau uku kuma a kada sallallahu alaihi wa sallama kuddan da kiyya minan nuhan manzala bai taɓa cin gurasar da aka fidda dusa daga cikinta ba ko sururu daga cikinta har ya koma ga ubangiji bisa wannan halin ولم يأكل صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم يتبت الأبيت على هوان بس تيبري با أو شيء مرتفع أي أبو مدوكتي ولا ولا شبع من خبز ولا من مرتين في يوم وليلة من زال صلى الله عليه وسلم بيتبع بيتبع قوشي با دقا قراسة دناما سوديو أو عشرين دهدو أتي ياتي دسافي قراسة دناما يا قوشي دندرة هكذا سامو manzo Allah bai taɓa samun irin wannan ba in an ci da safe to da daren sai dai a ci wani abin da zai samu ko in an ci da daddaren to da safen sai dai ka ga wani abin da ban za a ci
wala min kubli sha'ir yawmayn haka nan manzo Allah bai ci gurasa sha'ir ba kwana biyu a jere a ce jiya gurasa aka ci yau gurasa aka ci
hatta laqiya alwahid wahida ai ya koma ga ubangiji maka da yake ويبيت waya الليالي kitun layaliyar mutatagi ata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwana darare a jere ساويا yana mai nade cikinsa وآله iyalinsa لا ba ba sa samun abin da za su ci da daddare وكان يندي الشاو da ulamarin da sha'anin ya kasance wata guda yakan huce ya muri shaharu wata guda yakan huce وما يوقد في shi bai fiye jamru بيته alhali ba a hura garwashi a gidan manzan Allah ba ما هو ba a dafa إلا abinci ba ماء abinda za a ci sai dai ya zama ruwa da dabino kawai وأكل صلى الله manzo Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ci لام naman raƙumi da naman tumakai da awakai والدجاج ya ci kaza والسمك ya ci kifi والرطب ya ci lubiyar dabino والخبز ya ci gurasa بتمر tare da dabino وبخل ya ci kuma tare da miya وبشعير ya ci tare da kitse wabi zaiti ya ci da mai والجبنة ya ce haka nan mazala ya yi amfani da dakashi ya yi والسرية amfani da tuwo وكان أول haki hati ilaihin inabu inabi ya kasance shine mafi soyuwan kayan marmari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والبديع wanda tsihu da kabewa
وكان لا يأكل yana daga al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci shi kadai baya cin abinci shi kadai ويأكل لام الطير yakan ci naman tsuntsu ولا يسيد amma shi baya farauto tsuntsun in wani ya farauto ya bashi daga naman manzo Allah yakan karba ya ci amma shi da kansa baya cewa bara ya kama tsuntsun dan ya ci naman وما جمع بين ركب ولا يسيد wadabin walamin wa'ayi manzo Allah bai taba samu ya tara tsakanin lubiya da nama da madara ba وأتي له صلى الله عليه an kawo manzo Allah sallallahu بلبن alaihi wasallama da nono da zuma فوده ya mai da wannan gare shi ya وقال mai da wannan ga wanda suka kawo وقال faraddahu ya mai da shi ga wanda suka kawo kala yace أدماني في نار.
wannan a miya biyu ne a ƙwarya ɗaya لا أكل ni kam in dai ni ne ba zan ci wannan ba ولا أعرف amma ban ce na hana wani ci ba وكان يتبع ما ما وقع من manzo السفرة Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin abin da ya faɗo daga akwalan abinci daga akushi ويقول yana cewa waya kulu yana cewa من فعله wanda ya bibiyi abincin da ya zube a ƙasa غفر a له gafarta masa zunubansa ويسمي أول الطعام awwala awwala darasi ne yana cewa bismillahi farkon cin abinci ويعمل yana cewa alhamdulillahi ƙarshen cin abinci wa- وأمر بأكل mutayassirin min at-ta'ami qabla an-nawm manzo Allah ya wani da ci abin da ya sawwaka na daga abinci kafin ayi bacci وأن لا يأكل وأن لا يأكل الخبز haka والعسل nan manzo Allah ya umarni da cewa kada dan adam ya ce zai ci gurasa gurasa kadai وقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اعتدوا walau bil ma'i kuri kawo gurasa miya ko da ruwa ne ko da ruwa ne zaka ci gurasa to ka ringa hadawa da kurbar ruwa ولا ينام بعد manzo الأكل Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya bacci bayan ya gama cin abinci وقال yana cewa أجيبوا دعامكم ku narkar da بالله.
abincinku da ambatan Allah ولا تنام Ka- ba daidai bane bayan kun gama cin abinci kuma ku yi bacci fata kasuwa Ka taɓa suwa ƙuluba.
sai zukatan in kuka yi haka fata kasuwa kulubukum zukatan ku sai ta ke kasa
su tambaya tifla na sharfa ka sifanta mana yadda manzon Allah yake shan abu sallallahu alaihi wasallam ja jawabi kana sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yashrabu labana yakan sha nono madararsa wa kana yashrabu al-ma'a fi ya kasance salati.
yana shan ruwa fi salasati amfasin a numfashi uku
wa wai yamut masu tsotsar ruwan yake wa la ba kwankwada yake ba ay la yutayu ash-shurba ai baya jeranta shan ruwa ko shan wani abin din da zai sha ba tare da yana ɗauke ƙwarya yana numfashi ba wa yaqulu yana cewa al-kubad ciwon hanta ai waje ulkabili ai ciwon hanta min al-ab yana faruwa ne daga kwankwada abu abin sha
wa kana la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la ta nafasu baya numfashi dakila a al-ilahi cikin ƙwarya wa kana yashrabu qa'idan ya kasance yakan sha a tsaure a galibi wa kana ahabbu ash-sharabi ilayya wa kana ahabba sharabi ilayhi al-hulul barid abu mai dadi mai sanyi shine mafi san abin da manzon Allah ya sha wa kana yakrahu al-harb manzon Allah yana kin abu mai zafi daga abin sha ko abinci wa qala inna yace lillahi la yu'imuna narin Allah la yu'imuna wata rusa ba la din ba ko ita ce ko ba hallin magana inna Allah la yu'imuna narin Allah ba zai ci da mu wuta ba abridu abridu ku sanya bid'a ami ku sanya abincin ku ku bari abinci ya sanyi kan ku ci fa inna lahara gai fa innal harra duk abinci mai zafi gairu zai barakatin ba mai albarka bane duk abinci mai zafi ba mai albarka bane su tambaya sifla na ya libas- subanta mana tufafin sallallahu alaihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasallam. ja jawabi kana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sa kattani tufafin da aka yi da kitani wasu ko wanda aka yi da gashin raguna ko wanda aka yi da auduga wawwal gani ya sa tufafin da aka yi da auduga ya fi yawa wa kana yu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbul bira ina son farare mina siyabi a tufafi wal da- kubra da kwarra wala bisa ya sa tufafi ja alhamra a ja wala bisa ya sa baki ma wala bisa ya sa rawanin da take baka wala bai ya naɗa rawani baki ya naɗa rawani fari wa iyal aksar naɗawar manzon Allah ga rawani fari ya fi yawa wa yaj'alu lahu azab yana sa masa azuba bayna yana saki tsakanin wa kafaɗinsa lam takun kabiratan tu rawanin manzon Allah ba ƙatuwa bace da za ta cutar da zai zamo ɗaukanta ma aiki ne wala sayyi ba ta zamo kuma ‘yan ƙanƙanuwa ba da ba za ta kare daga zafi ko sanyi ba wa kanat thiyabu tufafin Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sa ta ne sama da idan sau ma'ana tufafinsa ba ya bari a ce ya rufe idan sansa wa rubbama ja'ala anni wani lokacin yakan sanya ta ga rabin makyangama wa kana yaqulu inni ya kasance na cewa idan zai sa tufafin ina lufin siyabi yayin da zai sa tufafi alhamdulillah lazi kasani ma asturu bihi aurati ina godiya ga Allah ubangijin da ya tufatar da ni abinda zan suturce al'aurata da shi wa atajamu abinda zan yi ado da shi wa kana lahu khatimun khatamu firati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da zobe na azurfa manzon Allah yayi zobe na azurfa fassuhu da tambarin zoben minhu shi ma dai daga azurfan ne wa naqshu yanda aka rubuta a a zoben nan na manzon Allah muhammadu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa yatakattamu yana sa zobe a hinsar din hannunsa na dama ko na hagu
wal wal wal aktharu al awwal amma ya sa a hinsar ɗin dama shi ya fi yawa wa kana farshuhu min adami wa kana firashuhu firashuhu shimfiɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance min udumin daga fata ainihin jini ai daga fata madbugin wadda take an je mai ta hashuhu abinda aka cika wannan fatar da shi liku kaba ah, kaba ta dabino wa rubbama nama ala asiri wani wakacin so da yawa manzon Allah yakan yi bacci akan tabarma ba komai kasan tabarma za a ga tabarmar ta yi gurbi a kwiɓin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rubbama na nama ala al arbi jaradan da yawa manzon Allah yakan bacci bisa ƙasa tsirarar ta ba komai ba shimfiɗa komai ba ai diga yayi firashi ai ba tare da an shimfiɗa wani abu a kai ba ai e, bacci akan tantagaryar ƙasa sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah sai mu tashi kura na fasata wannan insha Allah ta'ala ah, sai bayan sallah kenan za a ci gaba da karatu ko Ah, daga yau wannan karatun ah, sai shi kenan sai Allah ya nuna mana bayan sallah da ran juma'a in Allah dan aka yi karatun Buhari to sai a yi hutun ko da asabar da lahadi ne rayuwar zama ma har litinin kenan ta yi ran litinin ne zai zama arfa ko ya zama sallah kenan sai talata to Allah ya mana ruko Allah ya ruko da hannayenmu Allah ya sa ya sa mu gane ilimin nan kuma ya hore mana yin aiki da ilimin Allah ya saka mu da matan mai saka wa masu littattafai alhamdulillah sai mu